الله الرحمن الرحيم نعم باب ما جاء في السعي يوم الجمعة نعم حدثني يحيى عن مالك مم.
أنه سأل ابن شهاب مم.
عن قول الله عز وجل مم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة مم.
فاسعوا إلى ذكر الله مم.
فقال ابن شهاب مم.
كان عمر بن الخطاب يقرأها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة مم.
فامضوا إلى ذكر الله نعم باب ma ja'a fi sa'ayi yawmal jumu'ati wannan babi yana magana dangane da abin da ya zo shi daga wajen magabata cikin ma'anar abin da ake nufi da as-sa'i yawmal jumu'ati a ranar juma'a saboda idan aka ce as-sa'yu yana ɗaukan ma'anar gudu na'am wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi hani game da yin shi lokacin da mutum zai tafi sallah manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idza uqimatis salatu fala ta'tuha wa antum tas'auna wato idan dai aka tayar da ikamar sallah ko kuma kuna wajen masal kuna wajen masallaci to kada ku kuskura ku tafi wannan sallah alhali kuna masu rugawa da gudu a wa alaikumus sakina fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atinmu an gane ko to shine malam sai yayi babi akan ma'anar wannan as-sa'yu wanda Allah ta'ala ya faɗa a cikin alqur'ani haddathani yahya ubaidullah ibn yahya ibn yahya al-laythi yace mahaifinmu al-imamu yahya ya zantar da mu shi kuma ya jiyo daga wajen malaminsa al-imamu malik annahu sa'ala ibn shihabin haƙiƙa al'imamu malik ya tambayi malaminsa muhammad ibn muslim ibn shahabin zuhuri ya tambaye shi an ƙaunin lahi azza wa jalla dangane da faɗar allah subhanahu wa ta'ala azza ya buwaya wa jalla ya girmama ya tambaye shi game da ma'anar faɗar allah ta'ala da ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati idan dai aka yi shela na sallah idan dai aka yi kiran sallah a ranar juma'a to fasa'au ila zikirillahi ku garzaya ku tafi zuwa ambatan Allah ya tambaye shi game da ma'anar wannan ayar faƙala bunu shahabin sai muhammadu bunu muslim az-zuhuri ya ce wa al'imamu malik kana umaru bunu al-khattabi radiyallahu anhu ya ƙara'uha wato umar dan khattab Allah ta'ala ya kasa ya kare yadda da shi ya kasance yana ce yana karanta ta idanu diya lis-salati min yawmil jumu'ati famdu ila zikrillah idan dai aka yi kiran sallah a ranar juma'a to ku shude ku tafi zuwa ambatan Allah wato wannan asar din da al-imamu ibnu shahab bin zuhri ya faɗa na umar dan khattab ibnu ibnu shahab bai ga umar ba an gane ku saboda shi min sigari tabi'ina yana daga cikin yaran tabi'ai don haka bai ga umar ba to amma a, al'imam abdubun humaid cikin littafinsa musnad ya kawo shi wato mai zuwa ga umar ɗin ta hanyar salim ɗan abdullahi ɗan umar da kuma abdullahi ɗan umar da kuma shi umar ɗin an gane ku? na'am
قال مالك Mm.
وإنما الس- نعم وإنما السعي في كتاب الله لعمل نعم والفعل Mm.
يقول الله تبارك وتعالى Mm.
وإذا ت- وإذا تولى سعى في الأرض Mm.
وقال تعالى وأما من جاءك يسعى Mm.
وهو يخشى Mm.
وقال ثم أدبر يسعى Mm.
وقال إن سعيكم لشتى to shi kenan ƙala malikun al'imamu malik allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ce wa inna masa'ayu fi kitabillahi sani dai kadai abin da ake nufi da asa'ayu wanda ya zo shi a cikin littafin allah ana nufin al'amalu wal fi'il wato yin aiki da kuma ƙoƙari wato mutum ya yi aiki imma da gaɓaɓuwansa imma da magana amma ba ana nufin gudu ba a cikin alkur'ani ya ce Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa a cikin alƙur'ani yana hakaito mana da ƙisar wani wanda ya fanɗare mishi Allah ya ce wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa idza tawalla ma'ana wa idan sarafa anka ya Muhammad idan shi wannan mutumin ya juya daga wajenka ya tashi daga fadarka sa'afil ardi yana tattaki a cikin ƙasa yana tattaki a saman ƙasa ba don komai ba liyufsi da fiha saboda ya yi taɓarna a cikinta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa amma man aka ya sa'a wa huwa ya yana hakaitowa da ƙisar wannan makaho wanda sura su kutum ta sauka a kan shi a dalilin shi Allah ya ce amma wanda ya zo maka ya sa'a yana tattaki wato yana tafiya da ƙafafunsa wa huwa yakhsha alhali yana jin tsoron Allah yana kiyayewa dokoki na Allah fa anta anhu talaha sai ya zamanto kuma kai kana mai shagaltuwa ga barinsa wa ƙala Allah subhanahu wa ta'ala ce yana hakaitowa wato ƙisar fir'auna da yadda fir'auna ya ɗagawa ya rena Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce tsumma adbara ya sa'a sannan kuma wannan kafiri fir'auna ya juya baya yana ta ƙoƙari yana ta aiki don ya ga yadda zai tattaro jama'a ya kira su zuwa ga cewa shi shine Allah shine fahashara fanada فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى وقال الله سبحانه وتعالى يتي إن سعيكم لشتى حقيقة أيكنك wato ya sha bambam an gane ko aikinku mababbata ne lalle ya sha bambam wani za a ga yana aiki na kirki wani kuma iyakacin kokarin da yake shine aiki na banza yake an gane ko Allah ta'ala ya ce wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'ayaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkuran wato dukkan wanda yake nufin sakamako na lahira yake nufin aljanna wa sa'alaha sa'ayaha wato yayi aiki kuma irin aikin da ake neman lahirar da shi ba irin aiki ba wanda ake neman wuta da shi ya yi aiki irin aikin da ake neman aljannar da shi wato ya yi aiki na gari sannan kuma wa huwa mu'minun alhali yana mai imani wa huwa muwahhidun lillahi fa ulaika kana sa'yuhum mashkuran wato wancananka aikinsu ya kasance abin amsa ne Allah subhanahu wa ta'ala zai amshe shi wato wannan shine abin da ake nufi da sa'ayu fi hadhihi ayat a cikin waɗannan ayoyin to da haka hatta fi ayatul jumu'a ana nufin as-sa'yu al-amal ba ana nufin wato rugawa da gudu ba na'am قال مالك فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه بالسعي على الأقدام على الأقدام ولا الاشتداد ولا الاشتداد ولا الاشتداد ولا الاشتداد نعم نعم وإن نعم وإنما عن العمل والفعل na'am to shikenan al-imamu malik Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yace falaysa as-sa'yu alladhi zakara Allah fi kitabihi bi sa'yi 'ala al-aqdami wal ishtidad wato as-sa'yu wato wannan sa'ayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata ya ambata a cikin alkur'ani a cikin littafinsa alkur'ani ba shi bane wato yin tafiya alal aqdam akan kafahu wal ishtidada da kuma gudu ba wai yana nufin al ishtidad ba ba yana nufin al mashu alal aqdami ba an gane ko wa inna ma anal amala wal fi'la sani dai kadai Allah subhanahu wa ta'ala yana nufin wato al'amal aikin da mutum zai yi ya tafi ya yi wanka ya shirya walfi'il da kuma aikin da zai yi na maganganu da ayyuka an gane ko wannan shi Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi na'am babu ma ja'a fil imami yanzilu na'am bi na'am bi qaryatin yawm al-jum'a fi safar na'am قال مالك Mm, إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة mm, والإمام مسافر mm, فخطب وجمع بهم فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه to shi kenan malam ya ce babu ma ja a fil imami yanzilu bi ƙaryatin yawmal jumu'ati fi safar wannan babi yana magana dangane da abin da ya zo shi daga wajen magabata game da limami wanda ya sauka a wata ƙauye daga cikin ƙauyayyukan da shi wannan limami yake kulawa da su wato idan aka ce al'imam zai iya ɗaukan shugaban ƙasa zai iya ɗaukan sarkin gari zai iya ɗaukan alƙali zai iya ɗaukan shugaba na wata jiha gabaki ɗaya na wata gunduma wato wannan shine al'imam abin da ake nufi ana to ko mun san cewa ɗan bulaguro juma'a ba wajibi ba ce a kan shi sannan kuma ɗan bulaguro in ya zo shi ba wai ya zama to limami ba a juma'a shi kan shi ya tafi ya yi sallar juma'a a matsayin shi na mamu shi ma wannan ya sabka a kai shi to ina kuma ga ya zama to limami to shi da malam ya ce wannan babu yana magana dangane da wato shugaba na gama gari shugaba na mu duka ya tafi wajen wata karkararsa daga cikin karka- karkarori nashi ya tafi wata yada zango a can ranar juma'a fi safar a cikin halin bulaguro to shin zai yi sallar juma'a ko ku a'a ya halitta ya yi limanci ya yi wa waɗansu ma limanci ƙala malikun al'imamu malik ya ce idza nazzala al-imamu bi qaryatin tajibu fiha al-jumu'atu idan dai shugaba na musulmi ya sauka a wata alƙarya daga cikin alƙaryoyin da suke ƙalƙashin kulawarsa wanda alƙaryar wannan ta ji fiye hal jumu'atu juma'a ta wajaba a cikinta saboda ta cika sharuɗan da malamai suka gindaya wajen kafin a kafa juma'a a ƙauye wal imamu safirun alhali shi ma- shi kuma wannan liman ɗin wannan shugaba na musulmai wato matafiyi ne wato ya je shi ne can ya kai ziyara shi ba ɗan garin ba ne ba irin garinsu ba ne saboda yawancin shugabanni na ƙasa dama da ƙauyuka suke wutowa to shi ɗin ba ɗan ƙauyen wannan kin ba ne shi ma zuwa ne ya fa ba da ya je sai ya yi wa mutane ba wa jama'a bihim wato sai ya musu jam'i na sallar juma'a ya yi musu juma'a al'imamu malik ya ce fa inna ahala tilkal ƙaryati wa ghairahum yujammi'una ma'ahu haƙiƙa ‘yan wannan alƙarya da ƙauyayyukan wannan alƙarya wanda suke zauwa wannan masallaci na juma'a to suna yin jam'in tare da shi suna yin sallar juma'a tare da shi wato ‘yan wannan alƙarya ba za su ce ba kai da ba kai ba ne limamu na kullum kullum kawai yau rana kai tsaye ka zo ka ce liman wanda yake juma'a ka ce ya cire rauni ka ce ka ce min shi ma ya biyo ka eh to ba za su yi ba wannan rikicin saboda a irin ‘yan kawai an yi samun wannan rikicin ka je ka ce kai ba kawo ba limankin birni sallah ka ce suna cin haramun za a bi su sallah
نعم نعم.
قال مالك Mm.
وإن جمع الإمام وهو أي مسافر قوي.
بقرية لا تجد فيها الجمعة Mm.
فلا جمعة له na'am ولا لأهل تلك القرية Mm.
ولا لمن جمع معهم من غيرهم to shi kenan وليتيمم أهل أهل تلك- wal yutammim نعم وليتمم yawwa نعم أهل أهل تلك أهل.
القرية- نعم أهل تلك القرية وغيرهم Mm.
ممن ليس بمسافر الصلاة musafirin بمسافر- بمسافر الصلاة yawwa قال مالك ولا جمعة على مسافر Ƙala malikun al'imamu Malik ya ce, To, wa in jama'a al'imamu wa huwa musafirun bi ƙaryatin la ta ji fi jumu'atu.
Mm.
Idan yanzu kuma shi kuma shugaba na musulmai, Mm.
da ya zo shi wata ƙauye ce ya tafi, Mm.
da ya je shi ƙauyen nan ranar juma'a ce, Mm.
sai ya dace a wannan ƙauyen ashe ba a juma'a. Kawai sai ya ce musu kai, ku samo birgi. aka samu birgi ina wani masallaci wanda ya fi kowanne girma a garin nan aka ce ai wannan shi kaɗai ne dama masallaci to ku sa kuma mun bari an gane ku ya shiga ya yi musu huɗuba ya ƙare ya yi musu jam'in sallar juma'a shi ne ce idan limami ya yi wa mutane shugaba na musulmai yana tafiya yana cikin bulaguro ya yi wa wato 'yan ƙauye jam'i ƙauyen da la ta ji bufiye haljuma'atu sallar juma'a ba ta waje ba a cikinsu saboda ba su kai adadin da sallar juma'a za ta waje ba a cikinsu ba ko kuma a'a su ɗin 'yan kaɗan ne kuma akwai wata ƙauye wanda take sama da su wanda a can ɗin akwai masallaci na juma'a to wala juma'a ta lahu wannan limamu ɗin shi ma sai ya haƙuri shi ma ya kwaɓo ta wato baya da juma'a eh al'imamu malik ya ce baya da juma'a wala li ahli tilka da ƙarya haka nan wanda suka bi shi ‘yan wannan ƙauyen su ma ba su da juma'a ya shafa musu wala liman jama'a ma'ahum min ghairihim hal ma wanda suka ji labarin an ce yau ai shugaban ƙasa ya zo garin nan ya ce za a yi juma'a to wanda suka zo suka zo saboda tsegumi su ga shugaba su ma suka yi sallah tare da su su ma ba su da sallah wal yutammim ahlu tilka alqaryati wa ghayruhum wato waɗanda suke yan alƙaryar wannan ne za su cika sallah ne za su yi sallar azhur raka'a hudu haka nan wanda suka zo daga waɗansu ƙauyayyuka na kusa da wannan ƙauyen su ma za su cika raka'a hudu mimman laysa bi musafirin yas salata shine yace wal yutammimi salata ahlu tilka alqarya ma abuta wannan alƙarya wa ghayruhum da waninsu mimman laisa bi musafirin wanda ba matafiyi bane ba dan bulaguro bane to ya cika sallah al-imamu malik yace wala jumu'ata ala musafir babu wajibcin juma'a akan dan bulaguro dan bulaguro idan bai yi juma'a ba yi sallar shi tana ta ta'azzur raka'a biyu shikenan ya sauke wa kai shi alhamdulillah wallahu ta'ala a'lam
daga zuwa kwanje kawai kawai